نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه وامينه على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ويا عباد الله راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم على عظم مصيبة على عظم مصيبة موته فقال أيها الناس من أصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته به عن مصيبته التي تصيبه فإنه لن يصاب أحد من أمتي من بعدي بمثل مصيبتي به وهذا أخرجه ابن ماجه وذلك لأن وفاته صلى الله عليه وسلم ليس كوفاة سائر الناس أو الأنبياء إذ بموته صلوات الله وسلامه عليه انتهت النبوات وانقطع الوحي عن الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم وعد الله وعد الله تبارك وتعالى على أن يتوفاه حيث قال رب العزة وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وقال في آية أخرى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقال أيضا في آية أخرى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون أيها المؤمنون يا عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله سبحانه وتعالى وأصحابه ماتوا كلهم ولم يبق منهم أحدا فبالتأكيد يا عباد الله ستكون فتنة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فعن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال صلى الله عليه وسلم أحسمتم أو أصبتم قال فرفع, رسول فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذبحت النجوم فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا, آم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد راحوا وانتقلوا إلى رب العزة والجبروت فبداية من الفتن يا عباد الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الناس فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمن أطاعه من المهاجرين والأنصار وبمن ثبت على الإسلام من سائر القبائل ولم تأخذهم في الله لومة لائم حتى قهروهم ورجع من بقي منهم إلى الإسلام عباد الله فقد جاء في كتاب تاريخ الخميس في أحوال النفيس في أهوال أنفس النفوس في أهوال أنفس النفيس لحسين بن محمد الحسن ذكر في هذا الكتاب أن هنالك رجلين يريدان أن يسرقا جسمان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله يا عباد الله من الفتنة العظيمة وهذه الخطبة يا عباد الله عبارة عن هذه القصة هنالك ملك واسمه نور الدين محمد نور الدين محمود بن زنكي بنى خندقا حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك أن النصارى خذلهم الله خذل خذلهم الله دعتهم أنفسهم في سلطنة الملك المذكور إلى أمر عظيم ظنوا أنهم يتم لهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وذلك أن السلطان كان له تهجدا يأتي بها في الليل وأوراد يأتي بها فنام عقب تهجده فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول أنجدني أنقذني من هذين فاستيقظ فزعا ثم توضأ وصلى ونام فرأى, فرأى في المنام بعينه فاستيقظ مرة ثانية فتوضأ وصلى ثم ذهب ونام فرأى في نومه مرة ثالثة فقال الملك وله وزير فأرسل إليه ليلى فأتى, فأتى إليه وحكى له جميع ما اتفق له فقال له ما قعودك أخرج الآن إلى المدينة النبوية وقت ما رأيت فتهجد في بقية ليله وخرج على رواحل خفية في عشرين نفرا وفي وفي صحبته الوزير المذكور وحمل معهم مال كثير فقدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة عشر يوما فاغتسل خارجها ودخل فصلى في روضة ودار ثم جلس لا يدري ماذا يصنع فقال الوزير وقد اجتمع أهل المدينة في المسجد إن السلطان قد زار قد ز... إن السلطان قد قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأحضروا معه وأحضر معه أموالا كثيرة لصدقة فاكتبوا من عندكم فكتبوا أهل المدينة كلهم وأمر السلطان بحضورهم وكله وكل من حضر ليأخذ يتأمله ليجد فيه ذلك الصفة حتى لم يرى من هو مناسب بما رأى في منامه ثم سألهم ذلك ذلك الملك فقال لهم لم يبقى منكم أحدا فقالوا ليس هنالك أحد إلا نفرين في المسجد وهما غريبان وهما غريبان وغنيان لا يأخذون صدقة فذهبا إليهما إلى نهاية القصة فيا عباد الله إن موت النبي صلى الله عليه وسلم هي الباب الكبيرة هي البوابة الكبيرة التي ستسد الفتن في هذه الأمة وكذلك ذهاب أصحابه صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بدينكم يا عباد الله تمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع السنة اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا يا رب العالمين يا أيها الناس يا عباد الله إن الله يأمركم أن تصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم حيث بدأ, حيث بدأ بنفسه في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين ‘yan uwa lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala ina gode masa shine ubangijin wato wanda suka zo na farko kuma shine ubangijin wanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka yi tsira gare shi da kuma iyalan gidansa da sabbansa gaba ɗaya ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala, domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira. Baya da haka ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye, domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓoya gare shi. Ya ku ‘yan uwa wannan kuɗuba, wato ƙissa ce ta wasu mutane guda biyu wanda suka yi ƙoƙarin sace wato gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya mutu mutane ba su gushe suna yin laifi ba laifi ɗaya ne kawai Allahu tabaraka wa ta'ala yace kada a yi ba a yi ba shine kada a auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya mutu shine kawai ba a samu wanda yayi kokarin auren matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma komai da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana sai da wasu suka aikata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya fitintunu sun faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni zuwa ga girman masiba ta ainihin wato mutuwarsa ya ce ya ku mutane duk wanda wata masiba ta same shi to ya ɗauki wannan masibar ba musiba ba ce kamar wato musibar da za ta zo nan gaba shi ne mutuwa ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda musiba ta same shi kamar musibar mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin inda a ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye to da waɗansu al'amura ba su faru ba da kuma mafita ga ta nan a fili daga zarar mutane sun yi saɓani za a tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye to amma barin annabi sallallahu alaihi wasallama wato duniya musiba ce mafi girman musiba hadisi daga wato wannan hadisi ibn majah ya rawato shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin cewa zai karɓi rayuwarsa zai kashe shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wasu ayoyi yake cewa wa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum idan mun ga dama zamu nuna maka kaga irin sashin abin da muke musu alƙawari na azaba su waɗanda ba su imani da kai ba in kuma ka ga dama sai mu kashe ka kai mu karɓi rayuwarka kafin wato ma'azabtar da su ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne mai shaida a kan abin da suke aikatawa wata aya ya sake cewa idan muka ga dama sai mu nuna maka abin da muke alkawarin wato azabtar da su saboda sun ƙin imani in kuma muka ga dama sai mu tsawaita rayuwarka wato sai mu karɓi rayuwarka kafin mu azabtar da su ɗin hisabi dai lissafin ayyukan bayi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan namu ne a wata ara ke ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir kai hakuri lalle alƙawarin Allah fa gaskiya ne fa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum in mun ga dama sai mu nuna maka dai wato wani bangare na abin da muke alƙawaranta musu na azaba in mun ga dama kuma na tawaffayannaka sai mu karɓi rayuwarka ka mutu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce gare mu dai za a dawo da kowa da kowa zai koma ga Allahu tabaraka wa ta'ala waɗannan ayoyi guda uku dukkanin sun yi magana a kan wafat na tawaffayan nan wato za mu karɓi rayuwarka da kuma siga iri ɗaya da kuma lafazi iri ɗaya kuma su su uku ne gabaki ɗaya ta ƙarshe a cikin suratul gafir wanda suratul gafir ita ce aya ta arba'in wato sura ta arba'in daga cikin surori guda ɗari da sha hudu na alƙur'ani mai girma ita ce sura ta wato arba'in malamai suke cewa wannan akwai abin lura dangane da waɗannan ayoyi abin lura akwai mu'ujiza ta alkur'ani mai girma akan waɗannan ayoyi guda uku dukkanin sun yi magana akan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta ƙarshe a cikin suratu gafir wato ita ce aya ta wato sura ta wato ta 40 wanda 40 din yana gwada shekarun annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya zamto annabi ma'ana kafin ya zamto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take wato wacce ta biyo mata baya ita ce a cikin suratu yunus wanda take ita kuma wato ita ce sura ta goma sha uku wanda wannan yake gwada shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ainihin wato garin makka ɗayar kuma wato ita kuma ita ce sura wato ainihin ta goma a cikin alkur'ani mai girma wanda ita kuma take gwada shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wato ainihin garin madina idan ka tara ta goma da ainihin wato ta sha uku ya zama ashirin da uku da kuma ta arba'in ya zamto sittin da uku wannan kuma yana gwada shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a duniya gaba ɗaya allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya karɓi rayuwarsa shekaru arba'in da uku suna yi kuma allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa ya ku ƴan uwa musulmai ya ku bayin allah lalle annabi sallallahu alaihi wasallam allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa ya kashe shi ya karɓi rayuwarsa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya wato Allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu babu wanda ya ragowa ba wanda yake raye a yanzu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana gwada maka cewa mu ma za a wayi gari ban ma nan wata rana mun mutu gabaki ɗaya lalle tare da anashin wato karfafawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabbansa kuma suka bar duniya to wannan yana tabbatar maka da cewa lalle za a samu fitintunu kenan a rayuwar duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana an rawaita hadisi daga abi buraida yake shi kuma daga babansa ya rawaito yake cewa mun yi sallar magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ce bari mu zauna mu yi sallar isha dai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya shiga cikin gida ya shiga ɗakin matansa da isha ta yi sai ya fito sai yake ce da su kuna nan ne ba ku tafi ba sai suke cewa ai mun tsaya ne don mu yi sallar isha da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle kun kyautata sai ya kansa sama sai yake cewa kun ga taurari din nan wato su ne kamar aminci na sama duk lokacin da kaga taurari sun zube ya zamto basa nan to ita ma sama abinda Allah ta'ala ya alƙawarin cewa za ta rugurguje za ta rugurguje duk da kaga taurari sun zubo to wato sama za ta farfashe ta zube gaba daya sai yake cewa ni dinnan kuma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne aminci na ainihin sahabbaina idan ni kuma na mutu to lalle fitina za ta shigo cikinsu su dinnan kuma su ne wato su ne ainihin aminci na ku wato na wannan al'umma idan su kuma sahabbai suka tafi lalle fitina za ta barke a cikin wannan al'umma lalle kuma wannan ya tabbata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne idan ka ji ya faɗi magana wato wannan wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to gashi kuma an wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam bayya duniya sahabban sa ba sa duniya babbar fitina da ta fara rayuwa gaba ɗaya a duniyar musulunci bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine waɗansu mutane suka ma bar addinin musulunci gaba ɗaya suka yi ridda to kaga mafi girman fitina kenan sayyidina abubakar ya zamto khalifa da shi da waɗanda suke tare da shi daga cikin muhajirai da kuma ansarawa mutanen makka da madina waɗanda suka tabbata akan addinin musulunci suka taimaka masa suka ainihin wato yaƙi waɗanda suka yi ridda suka kuma ci nasara a kansu har allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da su suka koma zuwa ga ainihin addinin musulunci ya zo a cikin wani littafi mai suna tarihul khamis fi ahwali anfusun nafis na wani malami mai suna Hussein bin Muhammad bin Al-Hassan yake cewa akwai wani sarki ana ce masa Nuruddin Mahmud wannan ya rayu ne a ƙasar Masar ya zo ya gina wato ainihin wani gololo ya tona wato ainihin wata katanga mai ƙarfin gaske ya kewaye wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ainihin wato wata fitina da ta so ta faru wasu daga cikin nasara Allahu tabaraka wa ta'ala ya isar mana sharrinsu waɗannan su nasarawa suka taho garin madina sai shi wato ainihin wannan sarki ya yi mafarki alhali shi kuma kowanne dare yana da wani adadi da yake sallata na sallar nafila kullum sai ya yi tahajjud yana yin sallah ya koma ya kwanta bacci to wata rana ya yi sallah cikin dare ya koma ya kwanta bacci yana koma bacci sai yan farki sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce da shi ka wato ka nisantar da ni waɗannan mutane ga wasu mutane nan sun su biyu wato ainihin ka janye ni daga kusa da su janye ni da kusa da waɗannan mutane guda biyu ɗin sai wannan mai mulki ya farka a tsorace sai ya tashi ya sake yin alwala ya sake yin sallah ya sake koma bacci da ya sake yin bacci sai ya sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sake umartarsa cewa janye ni daga wato waɗannan mutane waɗanda suke ashkarain wato jajaye hasken jikinsu ya sha bamban da ainihin na larabawa wanda aka fi sabawa su haskensu wato akwai ja da yawa a ciki sai wannan mutum ya sake tashi a tsorace shi wannan sarki ya sake yin alwala ya sake komawa bacci to ya sake komawa karo na uku kuma sai sake gani dai an farki irin abin da ya gani karan fari a cikin daren nan yana da ainihin wato sakataransa sai ya aika masa cikin dare cewa ya zo da ya zo sai suka zauna yake ba shi labarin abin da ya faru da shi ya yi bacci wato ya yi mafarki bayan ya yi sallah ya koma bacci wasu mutane suna ƙoƙarin sace gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin kabarinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa magana cewa ya janye shi sai ya sake gaya masa cewar ya sake yin sallah ya yi alwala ya yi sallah ya sake koma bacci manzo Allah ya sake gaya masa ya sake yin alwala ya yi sallah ya sake koma bacci ya sake nanatuwa karo na uku sai wannan sakatare nasa ko wannan PA nasa sai yake cewa da shi to me muke jira ai yanzu abin da ya kamata kai shine ka tashi cikin daren nan ka hada yanaka yanaka mu tafi madinatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda kabarin yana can mu tafi can dai mu je kuma menene mu je garin madina din mu je ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama mu je mu shiga masallacin manzon Allah mu ga meye zai faru a garin Madina sai suka shirya kayan su a cikin dare din basu jira gari ya waye ba shi wannan sarki da ainihin wannan waziri nasa da sauran wanda suke tare da shi ya hada mutane 20 suka daura kayan su suka dauki dukiya mai yawan gaske suka tafi wato ainihin garin Madina suka tafi garin Madina suka yi kwana goma sha shida a hanya a kwana na sha shida suka isa ainihin garin madina suna zuwa kuwa sai suka sauka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan sarki yarsa mami zai ce jama'a a lokacin al'umma ta taru a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga shi wannan shugaba ya zo aka cika masallaci ya rasa me zai ce jama'a sai shi wannan sakatar nasa yake cewa ya jama'a abin da ya kawo wannan shugaba shi ne wato ya zo ne ya ba da sadaka ya mun zo da ainihin dukiya mai yawan gaske ya zo ne dangana wato domin ya tallafa waɗanda ba su da shi abinda nake so da ku ya ku jama'a ku je ku tattaro mutanen madina gaba ɗaya wanda ma ba zai zo ba ku rubuto sunansa ku kawo in ya so sai a kira suna sai mutane su zo daga baya haka kuwa aka yi mutanen madina suka rubuta sunan kowa da kowa da yake cikin garin madina hikimar anan shine kowa ya zo karɓar sadaka ko kowa zo karɓar kyauta ko tsarabar da suka zo da ita sai wato shi wannan sarki ya duba fuskarsa ya gani yana cikin wacce siffa da ya gani a cikin bacci ko baya ciki su kuma mutanen madina ba su san wato da ainihin wannan sha'ani da ke tafa da su ba iya su su biyu ne suka san meye kuma sun haɗo tawaga su ma ba san ma me yake ɗauke da su ba amma dai shi shugaba ya ce a tafi garin madina ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tattaro mutane aka ci gaba da ainihin wato ba su kyaututtuka da ainihin sadakoki da kuma ainihin wato tsaraba wannan sarki duka wanda ya zo sai ya ɗan yi magana da shi ya ɗan yi ƙoƙarin ɗan ɗaukar ɗan lokaci kaɗan kafin a bashi don ya sake tabbatar da yaya ko shi ne ɗaya daga cikin wannan mutane biyu sai ya ga ai duk bai ga mai irin wannan siffar ba gaba ɗaya mutanen sun ƙare sai ya magana ya sake ce ya ce da mutanen madina ku sake fito da sauran wanda ba su karɓa ba akwai sauran wato ainihin dukiya fa sai suka ce ai kowa da kowa ya zo sai ce a'a ba zai yi a ce kowa da kowa ya zo ba akwai sauran wanda ba su zo ba suka ce iya wanda muke tare da su musulmai dai kowa ya riga ya halarta ya riga kuma ya karɓa ba wanda ya rage suka ce ba wanda ya rage sai dai wasu baƙi guda biyu su kuma inda suke zaune suna nan a cikin masallaci ne amma gari yana wayewa wato suna fita su je makabartar baƙe su je su ziyara kuma duk ranar asabar suna tafiya ainihin wato a ƙuba suna tafiya ziyara masallacin ƙuba duk ranar asabar kowace rana kuma za su je ziyara ta ainihin kaburbura na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a makabartar baƙe sai yake cewa a wayannan mutanen ku zo mun da su menene aikin su sai suke ce da shi aikin su shine kullun suna yin nafila a raudatu rasulullah a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin gidana da mumbarina raudatun min riyadil janna nan gurin fa dausayi ne daga cikin dausakan aljanna a nan gurin duka wanda ya je gurin kamar wato ya shiga dausayi ne daga cikin dausaka na ainihin cikin aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka suka ce kullun waɗannan mutane a nan gurin suke sallah kuma waɗannan mutane masu kuɗi ne ƙwarai da gaske ba sa karɓar sadaka ba sa karɓar kyauta hasali ma su ma sun zo su da dukiyoyi ne suna raba mutane a nan garin madina sai wannan shugaba sai ya ji daɗi a zuciyarsa cewar akwai yiwuwar fa waɗannan su ne mutanen nan tunda su kaɗai ne suka yi raguwa wanda bai gansu ba sai ya ce akwai buƙatar daina gansu aka ce da shi ai ba za su karɓa ba su ba wanda ya taɓa zuwa ya tambaye su wani abu face sun bashi dukiyar da suka zo da ita tana nan da yawa kwarai da gaske kuma kullun sai sun shiga kabarin gurin wato gurin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗakin da na Aisha kenan sun ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan suna ainihin kulama da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam in an jima kaɗan za su dawo sai ya ce lalle a zo min da wannan mutane ana zuwa da su kuwa sai ga su ne waɗanda ya gansu a cikin bacci sai ya ce ku ina ne masaukinku sai suka ce ainihin a nan cikin masallaci suke ainihin rauda baya da nan sai ina aka ce akwai wani gida da suke suka ajiye kayayyakinsu wato dukiyoyin saboda suna da yawa sai ya ce to abin da za a yi shine mu je wancan gidan da suka sauka mu je mu gani wato wannan sarki da tawagarsa da wazirinsa da sauran mutanen madina suka tafi zuwa ga gidan da wannan mutane suka aje kayayyakinsu suna zuwa aka yi ta bincike aka yi ta bincike ba a ga komai ba sai sarkin ya gaya mutane gafa abin da muke ga abin da na gani a bacci wasu mutane suna yin tono ta kasafa ana nema a sace gawar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine abin da yake kokari ya faru fa a duniya wasu daga cikin malamai wato a littattafansu na tarihi suke cewa wato safiyar da wannan sarki ya shiga garin madina an yi wata tsawa ba wai damuna ba ce an yi wata ƙara mai ƙarfin gaske a ranar sun yi wani tono sun ƙara yin gaba sun sake dosar ƙaba wato ainihin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to ana haka sai wato ainihin wannan sarki aka gama bincike ba a samu komai ba sai ya ce subhanallah wato abin ya bashi mamaki shi dai ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ga masa abin da yake ba haka ba shi kuma yanda ya san siffar annabi sallallahu alaihi wasallam a karance ya tabbatar wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi da kansa ya ci gaba da ainihin bincike ya daga nan ya daga nan ya daga wata shimfidar su yana daga shimfidar su sai ya ga wato wani abun tono guda daya da kuma wato wata katuwar jaka ta fata wannan jakar sun gaya wa mutane cewa dukiya ce a ciki ashe kullun cikin dare in suka yi tono kowa zai zuba kasar da ya tona ne a cikin wannan jaka ya dauka ya tafi makabarta sai ya zubar a makabarta kullun ashe shine makasudin zuwan su makabarta suna wato diban kasar suna zubarwa a can so suke su je su sace wato gangar jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan da ya gano wato kayan tono yayi lalime sai ya ga ainan gurin rami ne shikenan sai ya tattaro jama'a shi ku zo ku gani kun ga wannan shine ramin da suke yi aka bibici rami aka ga ai rami yayi nisa har ya kai cikin daki ma amma dai bai kai ga ainihin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce to ku gaya min gaskiya menene yake tafe da ku ku su wane ne suka ce mu mun zo ne daga ainihin biladul maghrib wato daga ainihin garuruwan Morocco din nan daga Afirka muke wajen garuruwan Morocco daga tan haka muke me ke tafe da ku suka ce mu ainihin mu mu kristoci ne mu ainihin mu ba ma musulmai bane ba abin da ya faru an ba mu dukiyan nan ne don mu zo mu ɗauki wato ainihin gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam mu tafi da shi kenan da fitina ta faru da yanzu gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam misali inda su abin da suke so ya faru ya zamto yana hannun waɗanda suke ba musulmai ba amma Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai uku akan komai ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai subhanahu wa ta'ala nan take wato wannan sarki ya sa aka kashe waɗannan mutane guda biyu ya tattara jama'a ya musu wa'azi ya tsoratar da su ya sanya kuma aka gina wato ainihin wani gwalolo dangane da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba kuma da lura da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yanzu kuma ana lura da ainihin wato kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan ɗaya ce daga cikin fituntunu da suka yi ƙoƙarin faruwa bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallama gidan duniya bayan barin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin gidan duniya wannan kuma ya bayyana ya tabbata kenan cikin hadisin da muka karanta karan fari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine katanga ko aminci ta ainihin sahabbai su kuma sahabbai su ne katanga ko kuma aminci na ainihin wannan al'umma ya ku bayin Allah idan muka duba wato ainihin wannan kissa ta waɗannan mutane wanda suke ƙoƙarin sace gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu sallalle Allahu tabaraka wa ta'ala mai yi wa bayinsa talala ne lalle dillefin da kake yi karka yi zaton Allahu tabaraka wa ta'ala bai sani ba ko kuma bayya gani a'a yana sane ta yanda yanzu ba wanda yake so kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma har wasu sun yi kokarin sace shi amma kuma Allahu tabaraka wa ta'ala musu talala kaga kenan kai ma Allah ta'ala zai yi maka talala kuma ka sani cewa lalle mutuwa ba makawa sai ka mutu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu kafin kuma ya mutu ya mutu wato ya rashin lafiya mai tsananin gaske wannan yana gwada maka cewar da ni da kai ba wanda ya tsira daga irin wannan yanayi muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon ka ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya wanda suka riga mu mutuwa cikin al'umma musulma Allahu tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama ka sanya kaburburan al'umma musulmai duka ya zamto rauda min riyadil janna ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya wannan ƙasa Allah tabaraka wata'ala ka ƙara mata albarka da kuma zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wata'ala ka kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya akwai sako da aka ce a sanar da 'yan uwa domin wato ainihin yin addu'a ga wato Alhaji Shehu Gwada akwai kwamitin makabarta suka ce a sanar da al'umma yayi wasici yana da wani fili jikin makabartar Katirje cewa ya ba da shi fi sibilillahi ya zamto makabarta saboda haka su kuma iyalansa sun cika wannan wasici sun danka filin ga ainihin kwamitin makabarta Allahu tabaraka wa ta'ala ka saka masa da gidan aljanna ya ubangiji ka sanya kabarinsa ya zamto dausayi daga cikin dausakan aljanna ya ubangiji duk laifukan da ya maka ya ubangiji ka yafe masa kai mai iko ne akan haka da dukkanin yan uwa musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ka albarkaci zuriyarsa su ma abin da suka yi din sun yi wato ayyuka wa na alkhairi Allahu tabaraka tabaraka wata'ala ka saka musu da ainihin alkhairi yan uwa ana sake tunasarwa kuma dangane da abin da ya shafi karashin aikin interlock kowa ya ga yanda ainihin inda aka yi interlock din yanda ya kyau da fatan za a yi kokari a taimaka fi sabilillah kowa ya yi aiki na alkhairi to fa sakamakon abin nasa ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci ka kuma karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai ka kuma tashe mu muna cikin zugar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qumu li salatikum yarhamukumullah